وما تعمل من الصلاة إلا فاستعجل ما فعل الجواب لذلك عارف بكم الرحمن إن لكم في الآن لبلاء تفسير مما في قلوبهم من بين خلق وبلاء فجبن غدا خالق الصور للشاربين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إذا الله بهذا المادري والتالج بمدة الله بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillahi muna gode Allah tabaraka wata'ala da ya sake hada mu wannan rana ta ashirin da tara ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sirina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda da zai da goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya don ci gaba da karatu tafsirin wannan alkur'ani mai girma a cikin wannan suratul nadi Allah tabaraka wa ta'ala dinga gaya mana dalail addala ala uluhiyyatihi dalilan da suke nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah daga ciki Allah yace wallahu shi Allah tabaraka wa ta'ala anzala minas sama'i ma'a shine wanda ya saukar da ruwa daga sama da ya saukar da wannan ruwa daga sama fa ahya bihi al-arda ay bin nabati Allah sai ya raya kasa ya raya ta da menene bin nabati da tsirrai ya raya kasan da tsirrai wato wanda da kasar ta zama tojed ba wacce take ainihin a take cikin wato fari tana bushe to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya raya ta wato da wannan tsirrai din ba da mautiha bayan da ta mutu ta zamanto wato macicciya a inna fi zalika inna fi zalika ka sani a cikin waɗannan abubuwa wato na iya'ul ardi ba da mautiha da ibra wato akwai ibra akwai abun lura da ainihin itibaran akwai abun lura wato la'aya lallai aya ce addalla alalbasi wacce take nuni akan tashin alkiyama in dai bayan ƙasa wato ta zamanto ta yi jadba ta zamanto bushashiya wato ta yi fari ko ina ba tsirrai in aka yi ruwa za ta rayu to haka nan yan adam bayan sun mutu sun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah tabaraka zai zata da su wannan kuma aya ne amma ne qaumin yasma'un ga mutane masu ji anan malamai sai suka yi maganganu me yasa aka ce da aya ne qaumin yasma'un alhali waɗannan abubuwa da aka faɗa aya ne wanda tura bil aini wacce ido ake ganin su a yi ruwa a ga ƙasa ta da tsirrai a ido ake gani amma an ce aya ne ga masu ji ba ainihin wala tusma da annan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji hadhihi al-aya li yaltafitu ila al-manhaj alladhi sayati bi ala yadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo wannan siyaki ne saboda ya waiwayar da hankalin su ya dawo akan wannan lamari wato akan yanayin tsari manhajin da sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a hannunsa kuma shine manhajin da wa'annan kafirai za su ji za su ji wannan maganganu ne ainihin a wurin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka tunda ji za su yi jin wannan alkurani za su zama to aya ne ga su waɗannan masu ji amma bima kubulin wata dabburin ji irin na karɓa da kuma ta dabburi a can surfin mulk Allah ta baraka ta gaya mana yadda kafirai suke za su ce laukunna na su a wani ilma kunna shi a sabi sayir ai da sun ji sama kubulin wata dabburin wata azin da sun ji ji na karɓa da wa'azantuwa da ba za su kasance cikin wannan azabar da su kasance ba saboda haka wannan da wannan siga sannan bayan nan Allah tabaraka ta'ala ya faɗi irin wannan wata sura da baccan suratul qasasi Allah tabaraka ta'ala ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum laylan sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahin ghayru Allah yatikum bi diyain afala tasma'un anan sai aka ce ba wani ubangiji ghayru Allah in ba Allah ba yatikum bi diyain wanda zai kawo muku wani haske in Allah ya sanya muku dare wanda za ta zamanto ta doge dare gaba ɗaya ba rana akwai wani ubangiji da zai kawo muku wuni ya kawo muku haske Allah sai ya ce afala tasma'un anan ma kaga afala tubsirun ne amma mana jin bakku ji shin ba za ku ji wannan alqur'anin da yake faɗan wannan magana ba shine muradi saboda haka addiya la yusma a shi diya ba a ganin sa wato ba a ba a saurar ba jin sa ake ba ganin sa ake yi to saboda haka imamu sharawi yi wannan mangano akan waɗannan ayoyi ɗin. Allah ta baraka wa ta'ala wato ya ce, Shin ba za su ainihin ji, ji irin na karɓa ba, inna fi zalika inna fi wa inna lakum fil adami la ibra. Bayan Allah ta baraka wa ta'ala ya gaya musu ayoyinsa da suke nuna cewa Allah shi kaɗai ne, saboda shi ne kaɗai yake saukar da ruwa daga sama. Bayan ƙasa tana bushe ta fito da tsirrai, Allah sai ya ƙara gaya mana irin ni'ima da Allah tabaraka wataala yake yi sai Allah ya ce ku sani a cikin dabbobi dabbobi al'am nan sai ya ce to ai an'am ne da aka fara cikin sura al'am dabbobi ne nau'in al'ibil raquma namijinsu da macinsu albakar su ma namiji da mace sai addan su ma namiji da mace sai almas su ma namiji da mace shine samaniya ta azwajin din nan da Allah tabaraka wa ta'ala fara saboda haka wannan dabbobi akwai abun lura a cikin lamarin su itibaran abunda mutum zai lura da shi me abun luran Allah tabaraka wa ta'ala ce nasikum mimma fi budunihi to anan ma malamai sun yi maganganu akan me ma'anan fi budunihi da aka ce an ce kuma an'am an ce fi buɗunihi a wato zai zama al'an'am ɗin nan mufradi ne kenan in ji wasu malaman nuhat mufradi ne amma da ma'anan jam'i saboda aka za a faɗi shi da lamirin wato fi buɗunihi ba za a ce fi buɗuniha ba wasu kuma malamai suka ce a kamar inda ya zo can a wata sura fi buɗuniha saboda haka al'an'am ɗin wato jam'i ne amma zai ba da ma'anar jam'i ɗin, ma'anar jam'i shi ne a mai da shi ta tsaya, wato shi kenan zai zama fi buɗu ne ha. Saboda haka waɗannan dabbobi Allah ta baraka ta yana shayar da ku daga cikinsu, daga cikinsu ake shayar da ainihin mutane min bai farsin wa damin, tsakanin ainihin tattaka da yake ainihin wato sauran abinci da yake cikin mahaifa wato cikin ainihin dabba a tsakanin wannan farsin ɗin wato a tattakan da yake cikin dabba wannan gidan kashin natan da kuma damin tsakanin jini saboda sai na Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace kamar yadda mai tafsirul Khazin ya kawo cewa idan dabba ta ci abinci ta ci uluf ciyayi don ta ci wannan ciyayin ya zauna a aimanin cikin ta a wannan inda take aji abincin to sai idan ya gauraya ya zama ya gauraya wato wa dabba zai zama ƙasan abin da yake ciki zai zama wannan tattakan ne sauran abincinsa da kashi kashi shi ne a ƙasa sannan wasu hula banan tsakiyan kuma sai a samu nono ne a tsakiya wa alahu daman daman kuma sai ka samu jini ne a wurin to sai Allah ɗora alkabi ita kuma hanta sai aka sallada ta ala tafsiri akan rarraba waɗannan abubuwa bi takdirillahi subhanahu wa ta'ala da ikon Allah tabaraka wa ta'ala sai hanta ta ringa rarrabawa wa yajri dami fil uruq jini sai addamu shi jini sai ya gudana ya tafi cikin jijiyoyi a wallabanu fil duru ita kuma madara na nonon sai ya zama ya gangara a hansa shi kuma wa yabqa saqlu kama huwa shi kuma wannan sauran tattakan da yake cikin zai zauna kamar yadda yake sai ya zauna a wurin zamansa a wannan sai zama Allah tabaraka wa ta'ala yayi wannan duka ibira ne amma lokacin da aka samu wato wannan nono madaran shanun ba za ka same shi wato yana haɗe da jini ba duk daga tsakiyar jini da wannan tattakan yake ba za a same shi da wannan ba aila sai zamanto labanan khalisan nono ne wanda yake tsiyo ba abin da da shi la shubu shan min farfin wa damin wannan abin da yake cikin ainihin majiyar nasan na cikin nasan na tattakan ba zai gaure da wannan nonon ba ka ringa ganin diddigin kashi kashi da abin da dabbar ta ci na ciyayi ba za a gani a cikin nono ba sannan ba za a ga jinin ba alhali kuma nonon yana tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu amma ba za a ga kowane ɗaya daga ciki ba sannan ya zama da'igan lisharibin ai salal murur mai saukin wucewa mai daɗi ga mausha wanda baya makale a makogoro fi hulqin la gusubi ba za ka ji akar sai ka ba ya makale ma makogoro wannan duka cikin ainihin hikiman Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya wannan ba za a ji komai ya faru da kai ba saboda ainihin wasu ko malamai kamar da tafsirin kazi ne kawo ki ai Allah da yi wannan sai ya sanya a jikin hantsan dabban sai sanya masa ƙofofi ƙanana. Waɗannan ƙofofi idan mai tatsa ya zo tatsa, to duk abin da ya taho na diddigi ko wani abu sai wannan ƙofan ya tace shi ya zama kamar rariya, sai ya tace sai nonon ya fito shi kaɗai Khalid bai haɗu da komai ba. In kuma ɗa ne wanda yake cikin ƴaƴan tayi na dabban za ta ainihin wato za ta sha ita ma sai ya zama to an tace mata a wannan ƙofan ba babban ƙofa ne ƙofa ne zai zama ta tace duk abin da zai zai taho zai zamanto ya fito kuma khalis ya fito fiyo wanda ba abin da ya da shi na wannan jini ko uwar hanjirin wato baya makale a makogoro sannan baya karkan makogoro haka Allah tabaraka taala wannan ni'ima wannan duka daga cikin abin da zai nuna Allah tabaraka taala da iko da ya samar da waɗannan abubuwa
ومن ثمرات النبي تتبعون نوح تبعون والأباش إن في ذلك لآية لقوم يعقلون الله تبارك وتعالى يجي ومن ثمرات ال... آه من ثمرات النخل والأناب daga cikin ‘ya'yan itace na annakalu wato dubilai da kuma inabi waɗannan abubuwa guda biyu daga cikin ‘ya'yansu Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ta ke zuna min musakaran kuke rikan abun maye daga cikin ainihin abubuwansu sannan wa rizkan hasanan da arziki mai kyau wato kuke samun arziki inna fi zalika la aya li qaumin yaqilun wannan aya ne da mutane masu hankalta wato abin da ya shafi inabi da dibino a cikin sa ne ainihin ake samun ake suke yin sakaran wato suke yin giya an ambace ta anan wato rizkan hasan aka ambaci giya da rizkan hasan saboda kamar yadda ya gabata wannan sura makiyya ce an saukar da ita a makka saboda lokacin da aka saukar da wannan ayan ba a haramta abin da ya shafi giya ba saboda haka sai aka ce rizqan hasanan wato arziki ne mai kyau san da aka dawo madina shi yasa surar take da wahala take da sarkakiya take da wahalar fassara saboda makiyya ce akwai nuna gwaninta da korewa na larabci saboda mutanen makka lokacin suna ji da fasaha saboda haka saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala zai ce to wannan abubuwa aya ne amma ga suwaye da kaumin yaqilun ga mutane wanda za su hankalta wato zaman to sun hankalta sun lura da waɗannan abubuwa da anna al-aqala yuktada anna tawadul bayna shay'ain domin hankali shi yake ba da dama a auna tsakanin abubuwa guda biyu saboda haka hankali shi zai ba dama a auna a gane wanne ne ya fi kyau to tunda Allah ya sanya a cikin wannan ɗayan dibino da inabi yake sanya muku samun arziki a yi sakar a yi abin maye sannan a samu arziki wurin kasuwancinsu to wannan shi ma da Allah yake yin wannan shi ma yin wato abin lura ne amma ga masu hankali to anan sai kawo zikira a wa zakaru anna hasan bin ali shaka inda hu rajulun albalada sun ambata cewa sayyidina hasan dan sayyidina ali dan sayyidina fatimatu zara bint rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zo an tambaye shi wani ya zo ya koka a wurinsa cewa yana da matsala na balada wato bai da yana da taurin hadda baya iya gane karatu karatu baya gano yana masa wahala ce to ya bashi wani sirri mana zai ringa iya haddace abu da wuri ya zama ya iya karatu da wuri sai imam hassan ya tambaye shi alaka zauja kana da mata sai ce eh ina da mata ya ce to tunda kana da mata a ka je ka samu wannan matan nakan to di ka shay'an min mari'a an dibi nafsin ka baka wani abu daga cikin sadakinta da ka bata ko cikin dukiyarta na halal amma ta baka cikin daɗin rai don ta baka abinda ta baka nan tashtari bihi labanan wa asalan sai ka je ka sayi wato allaban a sai ka je ka sayi a nono wato madaran shanu da kuma zuma idan ka saya wa khuluftu bi ma'il madar sai ka zo ka hada madaran nonon nan da shi da zuma sai ka haɗa su da ruwan sama wa shirufu sai ka sha wannan idan ka sha da kun fahiman za ka zama mai fahimta fa fa'ala zalika sai aikata wannan abin da zai na Hassan na Ali ya faɗa masa fa tara ayatan fil fahmi sai zaman to aya wurin fahimta duk wadda ya ganshi duk abu ya zama kawai abin kwatance a wurin fahimta saboda irin basiran da ya samu saboda wannan sirri da Imam Hussein ya bashi saboda haka wa qala Hasan al-Basri sai Hasan al-Basri yace me zai hana a samu wannan abin bai ta ya hana tasirin sa saboda ai sai na Hasan min Ali ya dauki wannan ne daga Al-Qur'ani mai girma aka zahu min kitabillahi Allahu zakara zakara fil mar Allah ya ambata kan sadaki yace don matarka da baka wani abu na sadaki fakulu hani'an mari'an sannan Allah ya ambaci zuma yace annahu shifa'un shi waraka ne sannan Allah ya ambaci ruwa sai yace ruwan da aka saukar daga sama yace ma'an mubarakan ruwa ne mai albarka wa zakara laban Allah kuma ya ambaci nono wato madaran shanu ya ambace shi khalisan sa'idan lisharibin to idan kama haza idan aka hada waɗannan abubuwa labudda ni afira ba makawa za a samu tasiri wato zai yi tasiri saboda abin da ya da imam hassan yana daga cikin ainihin yana kama da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi yana da hikimomi na irin wannan wato hikimomi irin na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi yana da haƙuri irin na manzo Allah sallallahu alaihi imam hussein yana kama da manzo Allah amma shi kuma sai ya dauko hali na ainihin irin na sayyidina ali karramallahu wajhahu shi yasa wani abun idan aka faɗa sai imam hassan ya ce a a bari me yasa za a yi haka yayi haƙuri yace ai haƙuri amma imam hussein sai ya a ɗauki mataki shi ba zai abu nan shi sai sai na leke cewa kai hasan ba abin da ka sani banda a ci abinci ayi hakuri ayi waye shi kai abin da ka sani kenan shi yasa wata rana wani ya tambaye shi yace talauci ya dame ni imam hasan ya me abin maganin talauci yace kai aure yayi aure talauci sai ya karu ba sauki sai ce fa na yi auren nan amma babu sauki talaucin nan yace to ka saki mata sai ka ce ta shi kenan sai ta to ya ban gane wannan umurnin naka bai ce eh ai a qur'ani sai kuma wannan maganganu Allah tabaraka ta'ala ya magana kan aure yace in yakunu fuqara yugni yugni yugni Allah min yugnihim Allah min fadlihi idan fakirai ne a kai maganan aure to suka yi aure Allah zai azurta su daga falalan su to da yawa in mutum aure sai Allah azurta shi daga falalan Allah tabaraka wa ta'ala to da kai auren saboda wallahu wasi'un alim Allah mai luwan ni'ima ne falala ne kuma masani ne tabaraka wa ta'ala da kai auren sai na gane baka cikin waɗanda yughnihumullahu min fadlihi idan sun yawa ya kunu fuqara sai na ce ka sake da saboda Allah ya ce wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min siyasi idan suka rabu to kowa Allah zai azurta shi tunda yanzu kun rabu to shikenan kai ka samu arziki kai ma zaka samu arziki shikenan kuma sai ya samu kuɗin ba sun rabu da auren to ga kenan yana da irin waɗannan hikimomi da yawa Imam Hassan bin Aliyu karramallahu wajhahu to saboda haka sai ya bada wannan sirri na ilmi din saboda waɗannan abubuwa da suka haɗu sai zaman to yayi tasiri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa waha rabbuka to anan wayi da aka yi magana anan malamai suka ce ai wayi ne amma bi ma'ana ilham والإرشاد كما عند إمام الشعراء يقع في تفسير ذا وتوعي ne amma na ilhama da kuma irshadi shiryarwa da tasiri Allah ya hore maka ya aikata waɗannan abubuwa shi nakan to Allah tabaraka wa ta'ala kuma kaida yana wayi ga abubuwa mabambanta kamar yadda muka gani hatta jamadat Allah tabaraka wa ta'ala ya gama cikin suratul zulzali cewa a bi anna rabbaka wa halaha kasa domin Allah ya mata wahayi saboda haka a nan shi ma sai Allah tabaraka wataala ya gaya mana cewa wato ya mata wahayi ita kudan zuma amma wahayi na ilhama إذا زلفي يا جامع من الزجر أجزال أخرج الأسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى sannan harkan mala'iku Allah ya gaya mana iz yuhi rabbuka ilal mala'ikati anni ma'akum fa tabbatul ladina amanu a suratul anfali saboda haka su ma ana musu wayi sannan lamarin annabawa Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa wa isa wa ayuba wa yunusa wa haruna wa suleiman sannan akan zababbu su ma Allah yana musu waye amma kowane wayi yanayinsa daban Allah ya yi magana kan hawariyawa is auhaitu ilal hawariyina an aminu bi aw bi rasuli sannan annabi Musa mahaifiyarsa Allah ya ce wa auhaina ila ummi Musa nirdihi zuwa ƙarshe to saboda haka duk waɗannan nau'i na wayi akwai su amma kowanne da ainihin yadda yake wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim su ma suna wahayi saboda haka sai ya ambaci ainihin nau'in wahayi anan amma na nufin wahayi ne na ilhama Allah tabaraka wataala sai wahayi da kudan zuma wato me mata wahayi an ittakhidhi min aljibali buyutan kirki gida daga cikin duwatsu sai zama anan wani daga cikin malamai masu bincike kamar yadda mu sharawi ya faɗa cikin tafsirinsa ɗaya ne daga cikin kafuran duniya ne amma ya yi bincike kan kudan zuma ya yi risa cikin sakan gudan zuma ya ce to asali gudan zuma bayi da gida da ya wuce dutse a dutse yake gidansa daga baya gudan zuma sai ya fara ƙaura ya fara barin dutse ya fara bayan dutse ya fara yin gidaje akan wato akan du akan itatuwa bishiyoyi saboda Allah ya ce alittakidin aljibali buyutan wa min ash-shajari farko duwatsu yake yi daga baya da yana akan bishiyoyi yace bayan kudan zuma ya fara gidansa akan bishiyoyi ana nan kuma sai ya fara yin gidansa akan fangoli da ake sawa wanda masu noman zuma suke sawa a sa masa wuri da zuman za ta zo su shiga to sai kudan zuma suka fara zama a wannan wuri din to bai san wannan ayan ba a sai bai sani ba sama da shekara dubu Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa Allah ya mata wahayi ta riki duwatsu ya zama gidanta ita kudin zuma sannan bayan duwatsu da kuma ainihin bishiyoyi wani ma ya arishiyun da kuma abin da ainihin mutane suke ginawa gare ta bayan Allah ya mata wannan waye sannan Allah ya ce sun makuli min kulli samarati sannan ke kudin zuma ki ringa ci daga dukkan 'ya'yan itatuwa 'ya'yan itace ko nau'i ki ringa cin abincin ki daga ciki sannan wasu duki udukuli subula rabbaki ki ringa shiga tafarkin ubangijinki zulalan wato musakhara laki an sawwaka miki duk hanyar da zaki bi zaki zame ta cikin sauki ke yasa zuma ta samu tafsiri batta duk inda take raye batta shan ruwa mara daɗi inda take duk nisan inda ruwan daɗi yake ta je ta sha ko za ta dawo saboda Allah ya sakkara mata subula rabbiha hanya ba za ta bata ba duk nisan inda take ta sha ruwan daɗi ita dawo kuma inda gidanta yake in a dutsen ne in akan bishiyan ne akan fangolin da aka sa mata nema duk za ta je ta dawo ba za ta bata ba to Allah ya hore mata wannan ya zamanto tana ainihin an sakkara mata wannan a sai ya zamanto za ta yi ta ainihin amfani da 'ya'yan itace manta kuma ta sha ruwa mai daɗi sannan sai ta fitar da ya kurji min buduriha a kamar yadda a ya kurji min buduriha sai ta fitar kuma daga cikin ainihin cikinta ita kudan zuma in ta fitar a cikinta me za ta fitar sharabun abun sha wani abun sha ne huwa la'asar shine zuma wannan zuma muktalifun alwanuhu za ta fitar da zuma wanda yake muktalifun alwanuhu
ثم كل من كل الثمرات تصدقي سبل ربك الهدى يخرج من بطونها شراب مبتلف ألوانه في شباب الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to sannan bayan nan sun makuli min kulli samarati sannan samarati sannan ku ki ringa ci daga dukkan yayin itace fasluki udkhuli subila rabbiki shiga hanyar ubangijinki zulalan wato muzakkara nake an hore miki wannan hanyoyi gaba daya sannan ya kurji min buduniha yana fita daga ainihin cikin wannan kudan zuma wato sharabun abun sha huwal asal shine zuma مختلف ألوانه ودا لونوني سفن جنجا فيه شفاء للناس wato a cikinsa akwai waraka ga mutane wato a nan malamai sun yi manganu masu yawa akan me ake nufi da shifa'un linnas ita zuma wasu malamai suka ce ai magani ne kowane irin cuta saboda an kawo shifa'un da na kira a tankir lil umum sai malamai suka ce wannan tankir na nufin umumi ne kowane irin cuta zuma za ta yi maganinsa wasu suka ce a bad ne sashen wasu cututtuka ne zuma take magani amma wasu wanda suka ce umumi ne suka ce ko kuraje ne ko miki ko menene in ana shafa zuma za ta warke in na zahiri a shafa in na ciki a sha za ta warke saboda haka ya zama to shifa'ul linnas waraka ne ga mutane shi yasa yace min al-awja'i a dukkan ainihin cututtuka ja'a rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu akhi istalaka banahu wani ya zo wurin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan wannan gadiya sai zai ce ya rasulullahi dan uwana cikin sa ya take tun jiya gudawa yake yi faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalan sai na rasulullah sallallahu alaihi sai ce ka shayar da shi zuma ka ba shi zuma ya sha da ya je ya shayar da shi fasaqahu sai ya shayar da shi faqala saqaituhu wa lam yazid wa lam yazdad illa istiqlalan istidlaqan na shayar da shi amma ba abin da zuman ya ƙara mai cikinsa sai sakewa cikin sai ya ƙara sakewa manzo Allah ya ce aski yi asalan ka je ka shayar da shi zuma fa sakahu ya ƙara shayar da shi ya ƙara dawa ya ce na shayar da shi amma cikin sa babun da ya ƙara illa lakan ya ƙara sakewa manzo Allah ya ce aski yi asalan ka shayar da shi zuma sadaqa Allah wa kazaba baduna fik Allah ya yi gaskiya ya ce zuma akwai waraka cikin dan wanka ƙarya yake cikin dan wanka yayi ƙarya fa bari'a shikenan sai ya warke ka annama nishi da min rafal kamar ma sun ce da baibayi ne da ka shayar da shi ku sai ya warke to anan malamai masana ibbun nabawi sai suka yi ta manganu in ya faru da ya sha na farko bai tsaya ba ya ƙara shan na biyu bai tsaya ba san da ya sha na uku bai tsaya sai suka ce to a cikin cututtuka ta yiwu cutan da ya dame shi irin abin da yake cikin virus ko bacteria da yake ciki wanda idan ya faru wannan cututtuka da yake ciki in an ba da magani to maganin zai sa wannan cututtukan gaba ɗaya su gama fita a ciki To lokacin da aka bashi zuma na farko, zuman ta koro dukkan cututtukan da suke cikinsa, ya ƙara guda ya ƙara fidda su. Da a ƙara bashi zuma na biyu, nan ma sai ya ƙara fidda cututtukan gaba ɗaya. Da aka bashi na uku, sai zuman ta yi magani. Sai ta magance cikin kuma sai ya tsaye, tunda dama cutan ne muradi ta fita to ta riga ta fita yanzu ciki ya tsaya, sai zuma ya tsaya wannan ciki. To saboda haka zuma waraka ne, shikenan sai ya warke. Inna fi zalika inna fi zalika ka sani a cikin wannan la'aya aya ce amma li qaumin yatafakkarun aya ce ga mutane wato masu tunani wanda suke tunani amfanin dama hankali saboda su yi tunani a ciki su gane wannan abun gaskiya ne Allah tabaraka wataala yake nufin su da shi su yi imani da shi da saboda haka sai zamanto aya ne ga wanda suke tafakkuri suke ainihin istinbadi ba su yi tafakkuri su fidda su amfani da fikiran su yi tadabburi saboda su isa su shiri zuwa ga kamala da ake bukata su shiri gare shi saboda haka sai zamanto aya ga wanda za su yi tafakkuri su gane muradin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan lamura
ولو خرجتم ثم ترفعكم منكم من يرد إلى غيركم إلا أعلم راجع من شرها إن الله عليم بليغ الله قدر رحمكم على بعضه لا بعد دور ومن الذين كذبوا برادهم على ما ملكت أيمانهم هم إيقاع أفبنعمة الله يسألون الله تبارك وتعالى يأتي والله خلقكم Allah tabaraka wataala shi ya halicce ku ba ko kafara maka ku sani Allah shi ne halicce ku walam takunu shay'an da ku ba komai bane bayan Allah tabaraka wataala ya halicce ku musumma tawaffakum shi ke ɗaukar rayukanku inda kidai ajalikum lokacin da ajalinku wato rayuwarku ta ƙare Allah shi zai ɗauke rayuwarku zai ɗauke muku rai wa min kuma yurdi ila ardil umur daga cikin ku akwai wanda za a mai da shi ainihin mafi kaskantar rayuwa zai koma baya a kasahu min al-harami wal karab wato na ainihin tsufa rayuwa mafi kaskanci na tsufa mutum ya tsufa fituk ba zai iya komai ba da kuma rudewa kitima irin na tsufa ko wanda Allah zai masa haka a har ya kai ga ya ainihin abubuwa sun rikice masa kamar inda yake lokacin a yaro dama yaro farkon abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake bashi kamar da zamu samu a gaba zai bashi ji ne bayan ji Allah zai bashi gani bayan gani daga baya sai Allah ya bashi magana sai ya zama to ya riski hankali kuma ya zama yana da bunto in mutum ya tsufa irin wannan sai ya zama waɗannan abubuwa gaba ɗaya ya rasa su sai zama ba zai ji ba a masa magana sai an yi magana da ƙarfi saboda ya koma arzikin umuri ba zai iya gani ba ba zai iya hankali ma baya riskan komai da shi saboda ya koma arzikin umuri saboda ya zama da kai la ya alamu ba da ilimin shayar sai zama bayan da ya sani sai zama bai san komai ba amma ikirma ya ce man qara alquran wala yasir bi hadhihi alhala duk wanda ya karanta alqurani yake rike da alqurani duk tsufansa ba zai koma irin wannan yanayi ba a ce ya rikice ya tsufa ya rita hankalinsa ya fita jikinsa baya koma da arzul umur yana zaune a wuri da yanda yaro yake yi yayi bawali yayi bayan gari a wurin to shi in mutum ya rike qur'ani ya karanta yake karanta qur'ani ba zai yi irin wannan tsufa ba duk tsufan ma bauta qur'ani za a ga hankalin su yana jikin su za a ga hankalin su yana jikin su suna karanta alqur'ani sun lizinci alqur'ani qur'anin ya tsare su shiga wannan yanayi to ko da mutum ya shiga yanayin a lokacin baya da hukunci ba za ka ce saboda ya yi kaza a lokacin yarinta bane Allah ya masa ka a Allah zai jarrabi kowa saboda hankali kowa da girman ainihin akal da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi akwai wanda karfin hankalin sa yana taurin saki abu idan hankalin akalin yana kokolon suna taurin saki abu idan ya tsufa sai kokolon ta sake duk abin da ta sani sai zama ya manta komai za ku haɗu ma sai ya tinka wannan sai ya manta bai san ma waye bane ya da shi saboda kokolon suna taurin sakewa sai ya zama komai ya manta shi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala wato inna Allah alimun bi tadbir khalqi wa tadbir khalqihi Allah tabaraka wa ta'ala masani ne da ainihin juya lamarin halittarsa shi ke yin wannan kuma kadirin Allah tabaraka wa ta'ala ne iko ne akan dukkan lamari kuma shi Allah nan tabaraka wa ta'ala Allah faddala ba'dukum ala ba'din fil rizqi Allah tabaraka wa ta'ala shi yake ta sashin ku akan sashi a cikin arziki fa minkum ganiyun wa faqirun a cikin ku akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala yi su mawda yi shi mawdaci a cikin ku akwai wanda Allah ya yi shi faqiri wanda bai da wadata na zahiri sannan wa malik akwai wanda Allah ya yi shi mai mulki wa mamluk akwai wanda Allah ya shi kuma wanda za a mulka ko ya zama mamluki bawa ko ya zama mamluki talaka wanda masu mulki za su mulke shi to haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi ku kamar ladhi fuddilu amma wato kamar ladhi na fuddilu amma waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bibita su a cikin ku wato ba zaman to ba biradi rizqihim ba za su mai da arzikin su ba alama malakat aymanuhum akan abin da daman su yi mallaka ai bijaili wato ma razaqnahum fi amwalihim wa ghayriha shirka bainahum ba za su sanya dukiyar da Allah ya ba su ko mulkin da Allah ya ba su sai za su yi tarayya da bayin su a ciki kana da bayi yanda yake ta zaka tasarrufi a cikin su Allah ya baka dukiya ya baka mulki sai ka ce to yanzu da mulkin da dukiya na bari in raba da bawa na mutum ba zai haka ba to haka Allah yake buga misali wato Allah tabaraka wa ta'ala yake buga misali akan ainihin kafurai wanda ainihin suke daukan ainihin arzikin Allah tabaraka wa ta'ala su raba shi tsakanin Allah da kuma gumaka Allah tabaraka wa ta'ala ya tunda ku ba za ku yaga fahum al-mamalik al-mamalik wal mawali wato su wanda aka mallaka da kuma su wanda suke jibin lamarin su ba za su raba dukiyar zaka ba sun yashi sawa sanya dukiyar ya zamanto da daidai a wurin su ala rizqa kan arziki afa bi nimatin lahi tadun to yanzu niman Allah ne za ku butulce za ku kafurce masa yakfuruna za su kafurce haifu ya ji annahu shuraka yanda sun yi arzikin Allah zama abokin tarayya wa Allah ce wannan na gumaka ne wannan na Allah ne zai raba ce wannan na Allah wannan na gumaka amma sun manta su ma idan suna da mulki musamman balarabe yana da bayi ba zai yadda ya raba arzikinsa su ce wannan na bayinsa ne ko na bawansa ne wannan nashi ko shi da bawan su yi tarayya a cikin mulkan sauran bayi ba zai da haka ba to yaushe a cikin arzikin Allah za ku ringa rabawa ce wannan na gunki ne wannan kuma naku ne Allah ta baraka da ce to ne yasa suke aikata haka
الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وعبدا فحفظة ولدكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
Allah tabaraka wa ta'ala yake daga cikin dai ayoyi da suke nuna samuwar Allah tabaraka wa ta'ala yake ku sani wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan ku sani Allah tabaraka wa ta'ala shine ya sanya muku wato ja'ala nan ma'anar sa khalaqa Allah shi ya halitta muku ya kan ku ya halitta muku ainihin matan ku khalaqa lakum azwajan min anfusikum haythu khalaqa haythu khalaqa hawwa min bilai adam yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hawwa daga hakar karin annabi adam alaihi salatu wassalam wa mata irin nisa amma sauran mata wa min nutfat rijali wal nisa dukan halittun su daga ne ruwan maza ne da na mata zurfa wa ja'alakum min azwajikum banina wa hamada Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanya bayan ya ba ku matan ya sanya muku daga matayen ku aka samar da 'ya'ya ka samu 'ya'ya wa haka da jikoki ai ja'alakum auladan wa auladan aulad Allah ya sanya muku 'ya'ya da kuma 'ya'yan 'ya'ya warzaku min at-tayyibati Allah tabaraka wa ta'ala ya azirta ku daga tayyibat abubuwa na halal mai daɗi Allah ya azirta ku da shi inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah madauki sarki wa kalalar rahimi Allah ya wakilta akan mahaifa ya wakilta menene malakan Allah ya wakilta mala'ika lokacin da Allah zai halitta to sai wannan mala'ikan yace rabbi lufa alqa mudga mala'ikan zai faɗi haka duk wannan idan an sa mala'ika sai ainihin jima'i ya afku idan ya afku sai ya zamanto wato an samu karna na jima'i idan wani zawa ka aljama jima'i idan jima'in ya afku shi kenan ya kawal mani ala kafsil malak wannan mani sai ya fada a tafin wannan mala'ika idan ya fada sai mala'ikan ya tambayi Allah Allah wannan zai halitta ne da shi shikenan Allah tabaraka wa ta'ala zai ce masa eh zai halitta sai ya tambaya zakaran amunsa Allah namiji za ka halitta da wannan abin ko da mace mace za a halitta sannan sai ka tambayan Allah da girin umri au kasirul umri mai tsawon rai za a halitta ko mai gajeren rai za a halitta sannan shakiyan am sayyidan mai arzikin lahira za a halitta ko ko mai ayyawa wanda yake matsiyaci a lahira wanda dan wuta za a halitta shikenan dole nan abubuwa Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mala'ika amsa ويختم هذه الأربعة قبل أن يقع في غير أمه sai a rubuta waɗannan abubuwa kafin ainihin mutum ya afka a cikin mahaifiyarsa wato sai a sanya wannan duka kafin ya ainihin afka a cikin mahaifiyarsa kamar yadda imam muslim ya kawo wannan a cikin hadisi sannan ce shi namiji yana da ainihin wato a hissa wato yana da maraina guda biyu ita kuma mace tana da madakan wato wurin shiga na ruwan guda biyu shi ma a matsayin wancan a wato abin fayyancin guda biyu da namiji yake da shi idan ainihin ishtima'i ya faru jima'i ya faru idan ya fito daga ɓangaren rajulul yumna ɓangaren namiji ta damansa ya fita sannan wada kala madakal la'aiman ya shiga kuma mace ita ma nata mashigan nata ya shiga ɓangare na dama shikenan ya ci waladu zakaran ta zukura sai a samu ɗa namiji wanda yake da cikakken mazakuta wato komansa namiji ne halittarsa namiji ne ɗabi'unsa namiji halayensa halittarsa komai na maza za a gan shi da kuzari irin na maza komai na maza sannan idan kuma manin ya fito ta ɓangaren namiji ya fito ta ɓangaren sa na hagu sannan ya shiga mace ma ya shiga ɓangaren ta na hagu tatil bint bintan imra a kamilal unusa sai a samu a yafi mace wacce take da cikakken halitta na mace ko manta na mace ne halittarta dabi'arta ko manta irin na mata da ainihin shaguba da komai irin na mata fa za ka raja amma kuma yace idan ya fita a min yasarin rajul wa da kalafiya min almara ta bangaren hagun namiji ruwan ya fita sannan ya shiga bangaren daman mace to anan sai a samar da ɗa wanda yake unsa mace ce amma khalquha khalqu rijal mace ne amma mai halittar maza mace ne amma za a ganta burum burum a ainihin kuzari da komai muryarta irin na gardi komai irin na maza haka za ka ainihin jita sannan yace idan kuma ya fita ta ɓangaren daman namiji sannan ya shiga ɓangaren hagun mace za a haifi namiji amma kuma bai da biya irin na mata za a ganshi sulo sulo yana tafiya zagam zagam irin na mata sannan kamar ɗan daudu za a ganshi saboda yadda ya faru sannan ya ce wa in wa gal inzal min zakarin qabla al-unsa idan inzali ya faru daga namijin kafin mace to shikenan sai ya zamanto shi ya kunu walad shabihan bi ummihi wa akhwalihi dan sai ya kama da mahaifiyarsa da kawunnansa sai ga da yana kama da dangin gidan mata saboda menene saboda mijin shi ya fara inzali wa in wa gal inzali min al-mar'a idan kuma inzali ya faru mace ta fara inzali قبل الرجل كافون نمجن يكون ولد شبيها بأبيه وأمامه sai ga yana kama da babansa yana kama da babbanninsa gaba ɗaya ya bar wancan gidan kaman ba ɗan gidan bane duk kamanninsa ya dawo kamannin gidan babansa saboda inzalin ya faru daga bangaren mace to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fil batil yu'minuna yanzu da barna da shiri ta kuma ka za su yi imani su bar duba Allah tabaraka wa ta'ala da ikonsa da waɗannan abubuwa da ya halitta wa bi ni'matillahi su manta nimomin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi waɗannan nimomi duk Allah ne tabaraka wa ta'ala yayi su hum yakfurun alhali kuma ya same su suna kafurcewa nimomin Allah tabaraka wa ta'ala suna butulcewa suna ɗaukan gumaka su mai da su sune alloli alhali kuma sun suka halicci waɗannan gumaka
ويعبدون من ويعبدون من دون الله ما لا يعلمون لهم من السماوات والأرض شيئا شيئا ولا يستجيبون فلا تجربوا لله الأنصار إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to wa ya'buduna min dunillahi waɗannan kafirai na Makka suna bauta kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala ne suke bauta ma la yamliku lahum rizqan kaga wannan arzikin da aka faɗa a baya tun saukar da ruwa daga sama da fitar da arziki daga cikin ƴaƴan dabilai da kuma inabi da kuma fitar da madaran shanu tsakanin wato cikin hantsa tsakanin jini da kuma tattaka na cikin dabba duka waɗannan abubuwa arziki da Allah da kuma halitta musu matansu da Allah tabaraka wa ta'ala yi sannan ya samar musu ƴaƴa da ƴaƴan ƴaƴa daga waɗannan mata duka nimomi ne Allah tabaraka taala ce amma su waɗannan kafirai sun zamanto suna bautawa kuma bayan Allah wanda baya mallakan arziki baya mallakan arziki minas samawati daga sama menene arzikin sama da aka wada farko a yayin baya shine almazar bai mallaka musu arziki na ainihin ruwa ba wal ard sannan ba su da arziki a ƙasa menene arzikin ƙasa annabat babu wannan tsirrai ba ba gunkin da yake tsiro da tsiro ba wani abu da ake bauta kuma bayan Allah da zai iya fitar da zero shay'an ba su mallaki komai ba wala sari'una la yaqdiruna ala shay'in ko ba su da iko akan komai waɗannan gumaka saboda haka fala tadribu lillahi amsala kada ku sanya wa Allah la tajalla washban kar ku sanya wa Allah abokan kama ku ce kaza yana kama da Allah ko kaza ma Allah ne kar ku yi wa Allah haka Allah tabaraka wa ta'ala la sharika lahu shi kada yake bai da abokin tarayya kuma la masira lahu wala shabiha lahu babu da yake misalin Allah babu da yake kama da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka inna Allah ya alamu ai la masila lahu Allah tabaraka taala shi ya riga ya sani bai da kutunkuci ba abin da ke kama da Allah sannan wa antum ta'lamun kuma fa kafurai kun sani ai zalika al kun san wannan misali cewa Allah tabaraka taala bai da abokin kama ba abin da ke kama da shi saboda haka amma kun san da haka kazo kuna fadan kuna daukan gumaka kuna danganta musu ainihin allantaka kuna ainihin wato cewa su Allah ne tabaraka wa ta'ala alhali kun san Allah tabaraka wa ta'ala ba da abokin kama ba abin da ke kama da shi
ورد الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما وجدناه الا نورا حسنا رزقا حسنا فهو يمسك منه سوءا وجهلا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يحضرون
Allah tabaraka ta'ala ya ce to ga dai misali za ku gane cewa Allah tabaraka ta'ala bai da abokin tarayya daraba Allah masalan Allah tabaraka ta'ala ya buga misali abdan mamlukan bawa wanda yake abun mallaka la yaqdiru ala shay'in bai da iko la dai mulki milki saboda ba abun da ya mallaka bai da iko ya tasarrufi a cikin komai saboda shi ma mallakan sa akai da kuma wa man hurrun razaqnahu minna rizqan hasanan da wanda kuma yake da wanda ba bawa ba wanda kuma Allah ya bashi arziki mai yawa arziki mai kyau fa wa yantiqu minhu sirran wa jahran shi wannan da da Allah ya bashi arziki wanda ba bawa yana ciyarwa yana duk abin da yana tasarrufi a cikin dukiyarsa a boye da bayyane da tasarrufi kai fa sha yana tasarrufi a cikin arzikin da Allah ya bashi yadda yake so wato al-awwal mithlu al-asnam kaga na farkon nan abdan mamlukan misalin gunci ne shi mallakansa ake bai da ikon komai in ma da gobara ta tashi ne da kona shi ba da iko kansa ba zai amfanar da kansa bai kuma amfanar da wani wasani mislu Allah tabaraka wa ta'ala na biyu kuma wanda yake tasarrufi misalin Allah ne tabaraka wa ta'ala yake tasarrufi yadda yake so al sanamu abdul mamluk shi gunki kaman bawa ne wanda aka mallaka laysa lahu tasarruf ba da tasarrufi wallahu hurrun malik ya tasarraf kaifa yasha shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala kaman da yake wanda yake tamlikin tasarrufi yana tasarrufi cikin abin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi yadda yake so saboda haka haka ainihin lamarin yake Allah tabaraka ta'ala ya ce hal yastawun yanzu tsakanin wannan bawa da ake mallakan sa bai tasarrufin komai da kuma wannan da za su zama daidai alabidul ajaza wal hurr mutasarrif shi da wanda yake ya gajiya shi kuma a ainihin bawa wanda yake gajiyayye ya gajiya shi kuma da mu tasarrufi yana tasarrufi duk inda yake so ba za su yi zire ba la tsayun alhamdulillah godiya tabbata ga Allah wa da shi kadai tunda shi ke da tasarrufi a cikin komai bal aktsaruhum la aktsaruhum la ya'lamun wato mafi yawan su waɗannan kafirai ba su sani ba ma yasiruna ilaihi ba su san ƙarshen lamarin su ba zuwa ga me za su koma saboda haka za mu tsaya akan wannan aya Imam Hussein da ya bace wani ya bada wannan sirri na cewa mutum ya karba saboda ai kamar yadda Imam Hassan Basri ya fitar ya ce ya fito da shi ne daga cikin Alkur'ani ita kuma budurwa ba ta da mar ba ta da sadaki da za a ce a karba daga sadakinta a sadaki ne Allah ce don sun ba wa fakulo hani almariya saboda haka ita wanda take budurwa ba ta kai wancan matsayin da take da mahar ba kuma ma ba ta da wani abu da ta mallaka saboda da ita da wani ta mallaka don da mahaifiyar ta ne saboda haka wanda bai da mata wannan sirrin ya fi karfin sai kai hakuri lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka mata to zaka samu wannan sirri sai basira ta karu fahimta ta karu sai kuma arziki shi ma ya samu kamar yadda ya bada fa'ida tan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatil ma'ruf wal khatim lima sabaka nasir laki bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin